أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا شاتقص قوة شدة هجرة منزن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة تدبو ليدة تريه أودة أربعين دبيو wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan ɗaya miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya muna cikin tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin suratul a'raf a ƙissa ta annabi shu'aib a mun tsaya wato satin da ya gabata akan aya ta tamanin da biyar zuwa ta tamanin da shida amma saboda alakarta da waccan aya za mu koma aya ta hudu, mu ɗauko farkon kisan saboda ba mu yi nisa ba a shafi na ɗaya, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan ƙarko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Alarma bismillah wa ila madiyana.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين نعم kafin mu shiga cikin karatu na wannan kissa akwai matsaloli da muka kawo guda biyu a karatuttukan da suka gabata to sai ga akwai waɗansu abubuwa masu muhimmanci da ya kamata a isar da su amma saboda hali na karatu wani lokaci da bincike ban samu gabatar da su ba qadiyya ta al-istimna da kuma qadiyya ta ko in ce mas'ala da ta shafi alkhitan akwai abubuwa masu dan muhimmanci da nake so in dan yi bayani kafin mu shiga cikin tafsiri na farko mun ce alistimna asalin shi daga almaniyu ne an kasa alifun da sinun da ta'un wanda tana nufin at-talab neman abu mislu ghafara in ana so a ce annabi ghafara sai a ce istaghfara kenan istamna ya nemi fitar da maniyi an gane ko duk da yake alifun da sinun da ta'un din tana da ma'ana kusan goma sha hudu sannan kuma mun ce ana kiransa jaldu umaira to kaga in babu wasali wani ma zai sa tsammanin jildu umaira an kace jildu kuma yana nufin wato fata ina kuma umaira sunan wata mace ne a'a nan ba haka ake nufi mun faɗi wannan da haka sunan shi jaldu umaira in an ce jild fata ake nufi kenan kuma ba fata ba fata ta ake nufi ba ina fata an fahimce ni sannan jild yana nufin mutum jarumi mai ƙarfi wa kun rajulan alal ahwali jildan in ji imamu shafi'i wa shi matuka samahatu wal wafa'u sannan mun kira mun faɗa ana kiransa al-khadkhada kuma mun ce ana kiran shi al'adatu as-sirriya sannan kuma ana kiran shi nikahul yad mutun ya aure hannunsa duk da yake akwai wani hadisi da yazo suke kawo shi cewa wato an kira mai yin istimna'i na kihul yad mai auren hannunsa amma hadisin bai inganta ba amma a larabce wannan larabcin babu wani matsala a cikin sa mun faɗi cewa hanafiya da suka yi kiyasin wato istimna'i an gane ko akan alfasdu shine shaushawa wal hijama da kuma yin qaho yadda ma'ana idan jini ya gurɓata sai an fitar da shi haka mali sai an fitar da shi muka ce wannan kiyasi ne wanda ya saba ma nassi na alqur'ani duk da yake ijtihadi ne na malamai domin Allah ya faɗi cewa hanyoyin da ake samu faman wato illa ala azwajihim na farko sai matarka aw ma malakat aymanuhum ko ko abinda da musu ta mallaka bayi na musulunci lokacin da akwai yaki na musulunci ko ko an haife su ne a matsayin bayi na musulunci sai Allah ce faman ibtagha wara azalika duk wanda nemi sabanin wannan gidan istimna'i ya shiga cikin wara azalika an gane ko sannan malamai suka ce nikahul mut'a auren mut'a wanda ɗan shi'a suke tabbatarwa naka aure mace awa ɗaya aure ya kare ko sati ko kaza shi ma ya shiga ciki ina fata an fahimce ni to don haka wannan bayanin abin da ya samu ka kawo shi saboda auren mutu'a can farkon musulunci wato an halatta shi tafiya ta yi tafiya aka haramta shi daga baya aka sake halatta shi daga baya aka haramta shi daga nan aka haramta shi gaba daya imamu muslim ma yayi babi akan wannan wato mutun ya duba an an yi wato an halatta auren mutu'a su biyu ne kuma aka yi hani hani shine na ƙarshe babu wani tashi akan sakar yan shi a su zo su haɗo mu da suna muna waɗansu abubuwa hadisin da muka kawo kuma na abdullahi bin mas'ud wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ya ma'ashar shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj hadisi ne da cikin sahih al-bukhari yana cikin sahih muslim wancan karatu da muka yi ban fadi da wa da wa suka fitar da wannan hadisi ba ina fata an fahimce ni saboda mas'aloli ne na ilimi suna buƙatar jajircewa Allah ya taimake mu to wannan istimna'in dai hatsarin sa mun faɗi cewa yanzu turawa sun yo irin robo da mace waɗanda ake amfani da su to yanzu ɗan adam bai jin tsoron a ce ya ɗauko robo yana saduwa da shi robo ya yi mas ka sai lahira kai tsaye ko a ɗauki al'aura wanda aka haɗa ga kuran mace ta sa cikin cikinta da can ta yi mas shi kina a sai lahira tun da na a hawara da bala'i Allah ya muna tsari mas'ala ta biyu mas'ala ta khitan muka ce yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yanka an kawo maganganu guda uku magana ta farko an haife shi da yanka mun ce hadisan ba su inganta ba magana ta biyu an gane ko shine suka ce wuli da makhtunan masruran an haife shi da yanka masruran kuma an yanke mishi cibiya wato daga asurratu ne wannan bai inganta ba nan masruran ba ana nufin ba yana cikin farin ciki don wani zai iya tafiya ɗalibin ilimi ya fassara shi da haka magana ta biyu cewa mala'iku lokacin da suka tsaga zuciyarsa shina karami lokacin da suka yi masa yanka magana ta uku shine kakansa abdul muttalib shine masa yanka rana ta bakwai to dalilin da yasa ni kawo wannan mas'ala saboda abubuwa guda biyu hukuncin wanda anka haifa yana da yanka shin za a yi masa yanka ko ba za a yi masa yanka ba waɗansu malamai suka ce a je a ɗauki aska shi ne amina al-musa in ka ji an ce al-musa ba annabi musa ake nufi ba da alifu wallahu tana nufin aska an sun ka ce a kewaya da ita wato a wajen abin nan a tabbatar da an yi masa yanka amma malamai suka ce wannan babu wani abu na farko wato in Allah ya sa mutum ya zo da yankansa ba sai an yi shi ba kuma waqa'iq sun tabbatar da wannan kuma Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alai wa rahimallahu aljami yace ba sai an yi yanka ba kuma duk da yake abin ya abku so da dama kina wannan nuna abin ya abku tunda suna da labari malamai ne da duniya masu fatawa abu na gaba sai kuma kan mas'alar ranar da za a yi wani lokaci ne sai malamai suka yi maganganu daban-daban na farko waɗansu sun malamai sun tafi cewa dai yin yanka bai wajaba ba sai lokacin da mutum ya balaga domin lokacin nan ne sallah ta zamanto wajibi a kansa malamai sun yi sun tafi akan hakan ga shafi'iyya da kuma hanabila ina fata an fahimce ni sai dai suka ce ana iya ayi masa tun yana yaro saboda ya fi zamantowa rifqan bil muqtatim wato ya fi sauki gare shi wa asra fil bur' kuma zai zafin zai saurin wanki abin ga warkewa amma waɗansu shafi'iyya suka tafi cewa za a yi mishi yanka ne yawmal wilada rana ta bakwai ranar da aka haife shi aw sabi' ko rana ta bakwai me ya dalilin su domin waɗansu sun ce babu dalili sai aka ce akwai hadisi na jabir ɗan abdullahi sahabin banzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam imamu tabrani ya kawo shi a cikin al-mu'jamu saghir anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi inji jabir aqqa anil hasan wal husayn yayi yanka nan aqqa ba ana nufin daga uququl walidi bane na aqqa ana nufin ya musu aqiqa ma'ana an yi musu suna bikin suna wato wakhatanahuma kuma yayi musu yanka li sab'ati ayyam kenan cikin rana ta bakwai akai musu wannan wannan hadisin yana da dan rauni akwai hadisi na ibnu abbas kuma wanda suka kafa hujja da shi imam at-tabrani ya kawo shi a cikin al-awsat shi ma ya nuna sab'atun min as-sunnah akwai abubuwa guda bakwai suna daga cikin sunna yan an ce sunna sunna tawa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin akwai hadisin da zaka ganin shi ba a ce manzo yayi ba amma ana nufin kuma an danganta shi zuwa ga manzo nuhina an kaza in ka ji sahabi ya ce haka to da sanadi ya inganta magana ta karewa zai hana su umirna bi kaza siyagar raf'i ne ko da bai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarni ba an san babu wanda zai bani umarni sai ba shi ba in ba shi ba min sunna yana daga cikin sunna sab'u akwai abubuwa guda bakwai daga cikin su sai ya kawo abin nan ga fi sabiyyi game da al'amarin yaro yusamma wa yuhtatan ba to kin rana ta bakwai an gane ko ana yi mishi yusamma za a sanya mishi suna wa yuhtatan sannan kuma ana mishi yanka to wannan malamai suka kawo wannan cewa kenan rana ta bakwai ana yi ma yaro yanka idan ana an samu ikon yin hakan ga sai dai ranar nan ta bakwai shine abinda jamhurin malamai suka tafi a kansa cewa wannan lokaci ne yake yi wasu hanabila kuma da malikiya sun tafi cewa mustahabbi ne a yi mishi yanka tsakanin shekara bakwai da shekara goma domin mi domin akwai hadisan da suke nuna ya kamata a yi ma yaro wato a umarci yaro da sallah idan ya kai shekara bakwai ko ba haka ba hadisi ne wanda yake na amr bin su'aib an abihi an jadde manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi imamu abu dauda da imamu al-hakim da imamu al-baihaqi da imamu ahmad suka fitar da shi da wani su wannan hadisi kuma kadiba cikin ruwa'ul ghalil na albani ya ingantar da shi suke cewa murru auladakum bis salati an gane ko wa hum abna'u sab'i sinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku umurci ƴaƴanku da sallah suna da shekara bakwai to wannan murru shine malaman usulul fiqh suka kira amrul amiri shi in ka umurci danka shin umurnin sallah daga Allah ya fito zuwa gare shi ko daga gare ka ne ya fito zuwa gare shi a'a da an ka ce murru abnakum ku umurce su su an ce ku umurce su ne don su koya amma kai umurnin kai ne an kai ma hakika shine ake kira amrul amiri wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashrin ku buge su idan ba su yi sallah ba suna da shekara goma za a buge su bugu kuma kamar yadda aka ce mata cikin hadisi Jabir wanda yazo cikin sahih Muslim darban ghayra mubarrih yadda aka ce kada a bugi mata bugu wanda zai ji musu rauni ya fitar da jini ko ya romutse musu jiki da abin da ya kama da haka haka su ma yara domin yaro shi ma mai rauni ne sai ayi kiyasin su ina fata an fince ni sai ce wa farriqu bainahum fil madaji' kurarraba wadan sun ce wani lokaci shin da an haife su za a rarraba ko ko sai sun kai bakwai ko sun kai shekara goma ko ko sai in sun balaga maganganu ne na malamai almuhimmu dai an ce to a buge su kenan ko wannan lokaci ya kamata a ce a yi musu yanka lokacin da aka tambayi Sheikh Nasiruddin Al-Albani kan wannan cewa yanka sai ce to abin da ya kamata a yi musu yanka suna da wato rana ta bakwai shine abin da sunna ta tabbatas kuma waɗanda hadisan in aka hada su kamar yadda faɗa cikin tamamul minna sun inganta in an hada su za su manto hasan kenan kenan wato za a yi amfani da cewa a yi musu rana ta bakwai yace amma ba wajibi bane idan aka mishi ranar da aka haife shi babu matsala idan aka bari har baya aka yi mishi babu matsala yace amma abin da yafi dacewa da sunna shine rana ta bakwai in dai ba matsala akwai ba jinin yaron ko lafiyarsa ba za ta bada dama a yi masa ba ina fatan kun fahimce ni to amma kuma akwai malami na Saudiya babban ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi na Saudiya ana kiransa Turaifi shi ma yana da littattafai sosai cikin ilimin hadis wato shi ma ya nuna cewa rana ta bakwai ake yi saboda waɗannan asar ke الشيخ سيد السابق cikin littafinsa fiqh sunna da yazo sai ce babu wani nassi wanda ya tabbatar da cewa ga ranar da za a yi ma yaro yanka albani da yazo cikin tamamul minna fi ta'liq yace a'a akwai shi yasa yana daga cikin uslubin da malami ya kamata ya amfani da shi idan magana ta zo ta ilimi idan baka tabbatar da cewa babu ba kar ka ce babu sai ka ce ni iya bincike na ban san nassin da ya tabbatar da haka ba kaga daga baya ko an nema an an cim lam aqif alaihi amma da yace babu da albani sai ce a bal ma akwai an tabbatar suwa to kaga irin wannan yana daga cikin usulubin da malami da dalibin ilimi za su dauka saboda akwai waɗanda kullun suna jiran kai kuskure daya su kamo ka abin da ke nuna cewa kuma ana iya yanka bayan haka akwai hadisi na wato ko mu ce asar na ibnu abbas na cikin sahihul bukhari an tambaye shi su'ila ibnu abbas mislu man anta hina qubida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana daidaiwa lokacin da aka karbi ran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana son a sani qala ana yawma idhin maktun ni wannan lokaci an min yanka an gane ko wa kanu an gane ko kenan wa kanu la yaqtuluna ar-rajula hatta yudrik ba su yi mutum yanka hatta yudrika sai ya kai yudrika nan ba ana nufi sai ya balaga ba sai ya kai inda yake bambanta al'amurra ya san zo ya san abin da ke amfaninsa ya san abin da baya amfaninsa waɗannan matsalolin da na kawo su ne saboda tana yiwa wani in ya dan saurari waɗannan binciken ya ce abin nan sannan kuma malaman usulul fiqh suke cewa tun da asar wanda ya zo an yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yanka rana ta bakwai ko da mun ɗauki waɗancan asar kin da albani ya ce in haɗa su guda biyu za a hassana su ko mun ɗauke su musu inganta ba duk da yake babu rawi mai ƙarya daga cikin su kenan dole na su zamanto ingantattu ko da mun ɗauki haka nan sai mu ce to dama tun da rana ta bakwai ake yi kenan kuma musulunci ya zo kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko mun ce babu hadisi bai canza shi ba kenan yana daga cikin ka'idodi ko dabi'o'i waɗanda suke kafin musulunci nagari wanda bai canza su ba domin kyauta abu ne kafin zo musulunci suna yi da yazo bai ce yin kyauta haramun bane haka wannan yanka shi ma yana da kyau da yazo kuma bai hana su ba kenan tahdidul waqt tun da shi yanka yana daga cikin sunanul fitra ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam to da haka wannan bayani ne nake ganin ya zan wajibi a dan tabo shi saboda kun san yanzu abubuwan na ilimi kowa na son shi faɗi abinda ba ya mishi cikin jin daɗi cikin ransa alhali ku ba shi ne abinda ya kamata ba Allah ya taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ila madiyana mun tura zuwa ga madiyana an gane ko mun ka ce madiyana mamnu'un min as-sarf ne ba a ce madiyani ba in mun ce sunan mutun ne sai ya zamanto wato abin nan alamiya ce wato ya zamanto alam in an ce alam abin nan suna wanda yake ba na kira ba sannan kuma wato ajamiyun na in mun ce annabi shu'aibu ba balarabe bane in kuma mun ce wato balarabe ne shi madina bin ibrahim misali abin nan sai zamanto wato ya zamanto mamnu'un min sarfi ne lil alamiyyati ko kuma shubhun bil asma'il alamiyya kamar da suka faɗa al muhimmu ko kuma in mun ce sunan gari ne to sai ya zama to garin madiyana mu'annas ne sannan kuma alam ne kinan yasa an kamar yadda shi mamnu'un min sarf wa ila madiyana ai arsalna ila madiyana mun tura zuwa ga madiyana akhahum dan uwansu an gane ko yana daga cikin al-asma'ul khamsa wanda ana mishi raf'a da wawun ana mishi nasba da alif ana mishi jarra da ya'un jaa akhuka ra'aytu akhaka marartu bi akhika haka suka faɗa mun tura zuwa ga wato madiyana akhahum dan uwansu shu'aiban annabi shu'aib annabi shu'aibu qala yace da su muka ce wadansu malamai sun ce ba a ce fa qala ba saboda tana yiwa yayi wata musu yayi musu wata magana sabanin abin da yazo cikin kissa ta annabi nuh laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha a wancan satin mun ce hudu na ba annabi hudu ba kissa ce ta annabi nuh fa qala ya qaumi ibudullaha sai suka ce to shi fa'un ta nuna kai tsaye ya fara da tauhidi amma nan qala tana yiwa yayi wata magana sannan yayi magana ta tauhidi muka ce zance mafi inganci duk annabin da Allah ya turo zai fara magana ne akan tauhidi dan haka shafe fa'un wato kawai tana yiwa uslubi ne daga cikin uslubi na larabci wallahu ta'ala a'lam qala annabi shu'aibu yace da su ya qaumi ya ku mutane na u'budullaha ku bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala malakum min ilahin ghayruh ba ku da wani abin bauta wanda ya cancanta a bauta masa in ba Allah ba ko malakum min ilahin ghairi a qira'ata imam abu ja'far da al-imam al-kisa'i mun faɗi yadda ake taujihinta a cikin waton yaren larabci an gane ko qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum qad ja'atkum haqiqa ta zo muku bayyinatun muka ce hujja in ka ga dama ka ce bayyina ya koma matsayin suna an mance kasancewar shi sifa ne an gane ko shi ne malaman wato malaman sarf da nahwu suke kira as-sifatul mushabbiha daga bana yabinu an gane ko fi'ilai ne guda hudu a cikin larin larabci sai malamai suka ce hudu suna ta'addi wato uku suna ta'addi guda ne bayyin ta'addi kaga za a cewa bana yabinu in an ka ce bana yabinu baunan ya rabu da shi ko yayi masa nisa bana yabinu bainan ya rabu da shi bana yabinu bayanan ya bayyana bana yabinu buyunan ya rabu da matarsa ko ya rabu da wato ɗa ya rabu da mahaifiyarsa shi yasa ake cewa banat minhu ta yi nisa da shi ko an gane ko at-talaqul ba'in a wajen malaman fiqh bayyina ala wazni fa'ila shine asalin sa fa'ila duk sunan da ya zamanto yana da ya'un ko wawun idan ya zamanto ala wazni fa'il to sai a mayar da wato sifatul mushabbiha sai zamanto ala wazni fa'il sada yasudu sayyid hana yahunu hayyin bana yabinu bayyin sifatul mushabbiha ce sai malamai suka ce to shi bana yabinu kullun lazimina amma in an ka taho a bana yabinu ibanatan sai zama to yana ta'addi sannan kuma haka bayyana yubayyinu sai a ce tabyinan shi ma yana zamantowa muta'addi kuma yana zuwa lazimi sannan kuma istabana yastabinu shi ma yana zuwa ta'addi yana yin ta'addi amma tabayyana shi yana nan matsayin lazimin sa shi bai taba zuwa wajen ta'addi ba shine istabana yastabinu istibanatan kamar da zo a cikin wato suratul an'am wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilal mujrimina abu ja'far da imamu nafi' sannan kuma wakadhalika nufassilu al-ayati walitastabina sabilul mujrimina kaji yanzu nan yayi zamma can ya zamanto mutaaddinan ya koma lazimi imamu hafs da ibnu kasir da abu amr da ibnu amir suka karanta sabilu sannan wakadhalika nufassilu al-ayati waliyastabina sabilu imamu shu'ba da imamu hamza da imamu al-kisai da khalaf kenan yastabin nan ya koma da ya'un can da ta'un shi kuma as-sabilu yuzakkar wa yu'annas bayani ya gabata kan wannan don haka qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum muna iya cewa nan bayyina ana iya ɗaukar shi matsayin suna hujja kenan mu'jiza ta zo ko mu ɗauke shi sifa qad ja'atkum mu'jizatun bayyinatun min rabbikum ko qad ja'atkum ayatun bayyinatun min rabbikum ko in ka ga dama ka ɗauke shi bayyina ma hujjoji ne ma da dama dan yana iya zama hujjoji ne da dama suka zo ba hujja guda ba an gane ko domin shi bayyana sifa in ya zama to yana da ta'un yana iya ɗaukar suna wato yana iya ɗaukar mufrad yana iya ɗaukar jam'i an gane ko zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda kaga ne yace ma'duda can ku yace ma'dudat hujja ta zo muku min rabbikum daga ubangijinku fa awful kaila ku cika ma'auni fa'auful kaila ku cika ma'auni daga aufa yufi ifa'an alkaila mun ka ce masdar ne kala yakilu kailan to alkaila muka ce masdar ne kinan cikawa wato ku cika awo yin awo shi ku ba a cika shi domin aiki ne shi yasa waɗansu malamai suka ce to nan da an ka ce fa'auful kaila ana nufin kamar fa'auful mikiyala ku cika abin awo domin mikiyal wato tunda ya zo wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qist shine mif'al ala wazn mif'al ismul ala yana nufin a cika abin awu abinda za a yin awu da shi wadansu malamai suka ce a'a fa auful kaila akwai maf'ulun bihi wanda ya kamata a kaddara fa aufu makilal kaili ku cika abinda za ku auna ina fata an fahimce ni ɗaya ne daga cikin maganganun da malamai suka tafi waɗansu kuma suka ce a'a shi alkailikin almikiyala ake nufi da shi tunda can ya zo almikiyala kenan yayi niyya ba wal mizana da abin awo shi ma wato wanda aka auna alkaili da tiya almizana kuma abin da za a aza akan sikeli wanda za a auna daga wazana yazini shi ma malamai sun yi sabani waɗansu suka ce ismul masdar ne kenan yana nufin aiki kamar da aka cewa almi'ad ana nufin alwa'ad an gane ko kuma almilad ana nufin alwilada kenan almizan ana nufin wato suna ne na wannan aikin wanda sun ce almizan ma mif'al ne shine ku cika wato abin au ko kuma fa'aufu mawzun almizan ku cika abinda za a yin awu da shi in kaga dama maganganu ne da malamai dai sai yace wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahum kada ku tauye ma mutane abubuwan su an gane ko kada ku tauye ma mutane abubuwansu wala tufsidu fil ard to nan yace a cika abin au sannan kuma yace kada a tauye sai malamai suka yi magana biyu suka ce duka ma'anar su daya takidi ne domin an ce a cika to kada a rage shine abinda malaman usulul fiqh suke kira da malaman lugha at-ta'kid shine karfafa magana fa auful kaila ku cika wala tabkhasu kada ku tauye kenan ma'ana guda ce waɗansu malamai suka ce a'a nan at-ta'sisu ne in an ce at-ta'sis ma'ana akwai wata sabuwar ma'ana da ta zo bayan wancan domin mun ce ta'kidi ma'anar su duk guda ce guda ya karfafa guda amma in mun ce ta'sisi ne ma'ana akwai wata sabuwar wato ma'anar ta dauke da ita kuma shine zance mafi inganci domin in an ka ce fa auful kaila wal mizana ku cika abin au da ma'auni da skeli wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum kada ku tawaye ma mutane abubuwansu to abubuwa sun shafi abin awo da ma'auni da sikeli da wani abu wanda ba su ba kenan sai shi zaman to shi wala tabkhasun nasa ashiya'ahum ya fi fadin ma'ana da fa'auful kai da wal mizana domin alkaila wal mizana suna daga cikin ashiya'a kuma ba su ne a ashiya'a gaba ɗaya ba ban sani ba ko kun fahimci wannan magana dai ce ta malamai wala tabkhasun nasa ashiya'ahum kada ku tauye ma mutane kayan su da abubuwan su an gane ko wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi banna a bayan kasa bayan an gyara ta bayan ne sun gabata na malamai abinda ake nufi da wannan mun ce cikin hadda alqur'ani wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha guda biyu ne nan yazo wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin nabi kuma yazo wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin a cikin wannan sura ina fata an fahimce ni don haka dai kada ku yi ɓanna a bayan ƙasa shi kanshi wala tufsidu fil ardi ma'ana ya hade komai da komai ma'ana ya fi wala tabkhasu nasa ashiya'ahu domin wala tufsidu fil ardi kada ayi banna a bayan ƙasa ya shafi kowace irin banna da wannan aya ce mallamai suka kafa hujja cewa wato eh, abinda turawa suke kira zuwa gare shi na cewa duniya ana samun imamar yanayi abin da ke sawar yanayin duniya ya ɗimama shina daga cikin alfasadu fil arziki nan ƙur'ani ya yi magana kan wannan kawai ne ce shirmin turawa ne wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi banna a bayan kasa ba'da islahiha bayan an gyara ta an gane ko wannan kuma ba shi ke nuna ba in ba a gyara ta ba a ci gaba da banna a'a ko banna an ka iske ya kamata a gyara banna kada ka san tsammanin ba'da islahiha sai bayan in an gyara ta ne zalikum malaman zaure sun ka ce wancanenku khairul lakum shine mafi alkhairi gare ku ko kuma shine alkhairi gare ku domin shirka ba alkhairi bace tauye mudu ba alkhairi bane tauye sikeli ba alkhairi bane balle ma a ce wanda shine mafi alkhairi gare su ina fata an fahimce ni zalikum khairul lakum wannan shine alkhairi gare ku idan kuka bar wannan banna in kuntum mu'minin har in kun kasance mu'minai an gane ko malaman har da alkur'ani suka ce in kuntum mu'minina ya zo wuri guda goma sha shidda a cikin alkur'ani to kaga lokaci ba zai bamu damar duk mu jere su ba amma na farko yana cikin suratul baqara qul falima taqtuluna anbiya allahi min qablu in kuntum mu'minina na ƙarshe kuma ya zo a cikin suratul hadid huwa alladhi wato wa malakum la tu'minu billah war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minina su sha shiddana kai mai bincike in kace sun fi sha shidda malamai na sun ka faɗi magana ka gaya mana inda ka gano da sha bakwai sai mu zo mu gaya musu cewa an samu kuskure cikin wannan tafiya to wannan shine mafi alkhairi wato shine alkhairi gare ku in kun yi imani sai ce wala taqudu bi kulli siratin ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين النبي شعيب ياتي قبل بياني إزوى قمتا ننسى ياتي ولا تقعدوا كدك زوني ma'ana ku lazimciyan aiki mun ce nan ka'ada ba ana nufin zama ba ana nufin wani lokaci lazimta kamar yadda muka faɗi ayoyi da suka zo wato qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim fa idan salakha al ashhurul hurum faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kull marsad wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital muka ce nan suna nufin lazimta ba wai yana nufin aje ayi zaune ba wala taqudu kada ku zaune ma'ana ya zamanto abinda za ku doge a kan shi bi kulli siratin a kowace hanya nan ba shi nufin dukkan hanyoyin duniya ba a yana nufin hanyoyin da suke sawa a kai ga da'awa ko su kai ga mai da'awa ina fata an fahimci ni wa'ana kada ku toshe hanyar gari duk mutumin da zai zo ku ce kada ya zo kada ku toshe hanyar gidana mutanen da ke cikin gari ku hana su zo ina fata an fahimce ni sannan kuma kada ku toshe hanyar da'awa da bakinku domin mi domin za su yi magana da baki bi kulli suratin tu'idu na ma'ana su yi magana da baki su ce kada abi kada abi wato hanya duk suna yi da bakin sun yi shi yasa zaka ga ayoyin da suka zo sun bi hanyoyi na toshe da awa suka ce la in ittaba'tum shu'ayban innakum idhan la khasirun kaga nan hanya ce suka bi ma'anawiyya ma'ana sun toshe hanya hissiya hanya ta shigo gari hanya ta zuwa gidan annabi kuma hanya ta a gane addinin Allah da bakunansu suna kokarin su toshe ta duk dai sun bi kowace hanya wala taqudu bi kulli siratin kada ku zaune kowace hanya tu'iduna kuna yin narko kuna kyacewa kuna mummuna alkawali shine tu'iduna an gane ko tu'iduna yin mummuna alkawali malamai suka ce wannan jumla ta tu'iduna tana matsayin illa ne ta wala ta qaudu kenan kada wato abin nan kada ku eh, ku zaune ma mutane hanya tu'iduna dan saboda ku kyace su domin mi domin ta hanyar kyacewa ne ake mi ake kange mutane daga addinin Allah ina fata an fice ne tana matsayin illa ka dibi kowace jumla ka san matsayinta da kuma illa da kuma ma'anar da take kawowa a cikin alkur'ani tana matsayin illa ne ko tana matsayin bayani ko tana matsayin takidi duk abu ne wanda malaman balaga suna bayani akan shi wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna kada ku zaune kowace hanya an gane ko alhissiyya wal ma'anawiyya da wanda ake gani da wanda ba a gani wanda za ku amfani tu'iduna kuke kyace mutane waɗansu malamai suka ce tu'iduna almu'minina kuna kyace mu'minnai an gane ko kuna musu narko kuna tsoratar da su domin sun ce lanukhrijannaka ya shu'aibu wallazina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina ko kuma tu'iduna kuna kyace waɗanda suke suna da niyyar imani ku ce duk wanda ya imani za mu yi masa kaza za mu yi masa kaza ko ba haka ba la in ittaba'tum shu'ayban innakum idhan la khasiruna kaga wannan ai yana nuna cewa kuma cewa za mu fitar da kai da wanda ya imani da kai ai hana wanda yake son imani yayi imani ne ina fata an fahimce ni kuma ƙara ƙarfafa ma wanda bai da niyyar imani ne ya ƙara nuta ya noce cikin halaka Allah ya muni tsari ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله sannan kuna kange mutane daga hanyar Allah shine tasudduna wato asalin sadda kala biyu ne akwai sadda an gane ko yasiddu saddan shine wato sadda yasiddu saddan ko sadda yasiddu sududan ya kanje kanshi akwai sadda yasuddu wato saddan shine kuma ya kange wani shi yasa ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa suna kauda kai nan ba domin ba ana nufin suna kanje wani ba amma alladhina kafaru wasaddu an sabilillahi ay wasaddu an-nas an sabilillah dan yace zidnahum azaban fawqa al-azabi bima kanu yufsiduna kaga in ba a sallarci ba tafsirin alqur'ani sai an ci wuya وتصدون عن سبيل الله كنا مقدر مفعول به وتصدون الناس عن سبيل الله kuna kange mutane daga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala. An gane ko, wata sudduna an sabilillah kuna kange mutane daga hanyar Allah, shi wace ce hanyar Allah shi ne addinin musulunci, tauhidi, domin shari'a tana bambanta daga wani annabi zuwa annabi, amma tauhidi shi babu wani annabi wanda ya zo ba tare da tauhidi ba. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Was'al man arsalna من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه توحيدي شباب ساباني ده هكذا أنكوتي بتوحيدي أنشك سكين هلكا وتصدون عن سبيل الله kuna kange mutane daga hanyar Allah man amana kenan tasudduna man amana bihi shine maf'ulun bihi tasudduna an sabilillahi man amana wanda yayi imani bihi da shi to nan akwai abinda malamai suke cewa na farko dai a hadda alqur'ani mun fada in ka zo cikin suratul a'raf akwai bihi in ka je cikin suratu ali imran babu bihi domin nan ya ce man amana bihi wa tabghuna ha'iwaja can cikin suratul ali imran wato qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwajan wa antum shuhada wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun yana da kyau mai harda alqur'ani ya kiyaye can akwai kaza nan babu kaza to sai malamai suka yi wata magana anan shine suke cewa akwai abin da ake kira at-tanazu' asalin at-tanazu' shine jayayya ko ba haka ba wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru to nan jayayya ta ilimin nahwu ake zance wato abinda malamai suke so su ce anan shi man amana yana matsayin maf'ulun bihi to sannan kuma shi tu'iduna yana buƙatar maf'ulun bihi tasudduna yana buƙatar maf'ulun bihi to wanne ne cikin su zai karɓa shi shi yasa wani lokaci akwai abin da ake kira at-tanazu' cikin al'af'al da cikin al'asma kadiba cikin alfiya sharhi na ibnu aqil zaka ga wannan amma abin da ke so in ce mu gani akwai shi cikin asma akwai shi cikin wato al-huruf da Allah ce wa yursilu alaikum hafaza to ai yursilu alaikum hafaza ana iya cewa hafazatan alaikum kenan kuma ana cewa yursilu alaikum to kowanne daga cikin suna bukatar alaikum din nan to shine ake kira babu tanazu to sai wadansu malamai suka ce kenan nan tu'iduna man amana tasudduna man amana kowanne daga cikin yana bukatar shi sai a ba guda sai a ce to shi gudan ya dauki istiljami duka dai sun shiga ciki domin dole sai sun shiga ciki wato akwai wani babban malami a kasar Libya ana kiransa Al-Sheikh Abdul Latif Shuwairif a cikin littafin sa At-Tadribat ya kawo wannan cikin harufa a cikin larabci za a ce la walan af'al sai malamai suka ce wannan min babu tanazu'u ne fil huruf tunda la tana buƙatar fi'ili lan tana buƙatar fi'ili sai suka ce to shikenan amma Sheikh Abdul Latif Shuwairif da zai ce a'a la walan af'al ai mahzufun ne la af'alu walan af'al shi yasa waɗanda suke cewa domin yana yawan kawo maganar majma'al lugha al-qahira suna sukarsa sai aka nuna cewa a'a ba ko ina bane yake bin ra'ayin majma'al lugha al-qahira akwai inda yake kawo ra'ayinsa domin akwai mutanen da kullun in ka cika yawan kawo abu sai a ce a kai bai iya komai ba in ba kaza ba in ba kaza ba to anan ya sa abu kuma ya kawo dalili dan haka dai babu tanazu yana da fadi wato tasudduna tu'iduna kuna kace man amana wanda yayi imani wa tasudduna kuma kuna kange man amana wanda yayi imani ina fata an fahimce ni na ana nufin suna kace su kuma suna kange su domin suna kokarin ne su kange su to kuma yana yiwa wani ya ridda domin an ce an kange mutum wani yayi imani amma ba za a ce ba abin nan wani na iya ridda kenan kuma suna kange su daga fadada da awarsu da ci gaban addinin su da ayyukansu don hanyoyi ne da kange mutane wa tabghunaha iwaja watabghunaha kuna neman ta tabghunaha muka ce baga yana da ma'ana guda biyu baga wani lokaci yana nufin zalunci ina fata an fince ni wa in qa'ifatan min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah sannan baga yana nufin nema bukata fuskantar wani abu to nan tabghuna ha ma'anar cewa to kuna bukata ne kuna neman tabghuna ha kuna neman hanya ta Allah subhanahu wataala duk da yake as-sabil wato nan yazo da muannas can ba a ce as-sabilatu ba dan babu as-sabilatu to kuma an ce ya kamata a ce tabghunahu sai aka ce a'a yuzakkar wa yuannas wa in yaraw sabila rushdi la yattakhiduhu bai ce la yattakhiduha ba can cikin kuma suratu yusuf sai ce qul hadhihi sabili ad'u ila Allah babu kuskure cikin alqur'ani wa tabghunaha kuna neman hanyar Allah subhanahu wata'ala iwajan takarkace iwajan takarkace to kaka an ce hanyar Allah subhanahu wata'ala ana son takarkace malamai na lugha ta larabci suke bada labarin cewa akwai awaj akwai iwaj in an ce iwaj wato adamul istiqamatu fil ma'ani abinda ba a ganin sa sai a ce iwaj abinda ake ganin sa sai a ce awaj an gane ko to amma nan as-sabil iwajan tunda as-sabil ba ganin shi akai ba addinin musulunci ba tafarki ne wanda ba ganin shi akai ba kamar hanya ce ta zuwa wani gari to kenan nan iwaj ya zo to amma cikin alqur'ani a cikin suratu taha sai Allah ya amfani da kalima ta iwaj ga abinda kuma shi ana ganin sa ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا بيتي لا ترى فيها عوجا با to wani bai san amana an ji kuskure sai malamai suka ce a'a domin tunda ya ce ya daidaitar da ita la tara fiha iwajan wato an yi amfani ne da abin da ba a gani da idon ka ba za ka gani ba ko da an baka na'ura irin masu yin hanyoyi kuna ganin suna da wata na'ura da take nuna musu hanya daidai ta tace to ko da za ka yi amfani da irin waɗannan ba za ka ganin karkata ba shi yasa ya kawo wajen ya nuna maka ƙarshen ƙarshe ba wai ma wanda ake gani a zahiri ba habbatinin la tara fiha iwajan mun fahimci wannan da kyau ko kusan abubuwa na alqur'ani wani lokacin sai bincike kuma sai an tashi tsaye wata buguna ha'i waja kuna neman hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ta karkace abin da kisan mu gane a nan shi ne cewa ku dibi duk fi'ilan da ya yi amfani da su fi'ili mudari'i ne kun ga wajen tu'iduna kuna yi bai cewa attun ba wata sudduna bai ce sadattun ba sannan kuma wata bugunaha bai ce bagaitun ba saboda kafiri yana aza tunaninsa da duk abin da ya mallaka yau da gobe jibi da gata don yaƙi addinin Allah ‘ya'yansa in ba wanda ya bijiri masa ba zai sa shi ciki matansa zai sa dukiyarsa zai sa mulkinsa zai sa iliminsa na duniya zai sa duk dubarar da ya gaba ɗai tashi a ƙarshe ta ƙare ne wajen yaƙar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya muni tsari sannan kuma wato sai ya ci gaba da cewa wakuru kutuna iz kuntum qalilan lokacin da kuke ‘yan kaɗan an gane ko kenan nan muna isuwa iz ita ce maf'ulun bihi in mun ga dama kuma ce iz ba ita ce maf'ulun bihi ba sai da mutum maf'ulun bihi wato an shafe shi wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum qalilan fakassarakum duka yana iya dauka wazkuru kutuna iz kuntum qalilan kuna yan kadan fa'ilun ana iya kawo shi na jama'a ya kamata wato ana iya cewa qilla wazkuru iz kuntum qilla kuna yan kadan amma sai kawo fa'il wani lokaci shi fa'ilun yastawi fihi al-muzakkar wal muannas wato wal mufrad wal musanna wal jam duka gaba ɗaya na dauka an gane ko kamar wato abin nan da ya zo cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cikin musnad na Imam Ahmad da ya ce satatadaa alaikum al-umam sai suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amin qillatin yawma idhin ya rasulullah qala bal antum kaseer kaga bai ce bal antum kusur ba saboda a nuna maka wannan wazani yana iya zuwa wazkuru kutuna iz kuntum qalilan kuna yan kadan fakassarakum sai Allah ya waitar da ku ashe Allah subhanahu wataala shine yake ya waitar da al'umma to anan ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya musu domin mi domin yawa alama ce ko nan ne ake tunanin za a samun buwaya kuma yawa shi zai sa a yi tunanin a samu ƙarfi shi yasa Allah tunatar da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna makka yake ce musu wa kuru iz antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna an yatakhaffafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun wa kuru kutuna iz antum qalilun kuna yan kadan mustad'afuna fil ard kuna masu rauni mafi yawanci inda aka samu karamci dole sai an samu rauni duk da yake ana iya samun karamci amma lokacin a samu abin nan amma ba galibi bane ga Yahudawa ‘yan kaɗan amma ga su rinjaye duniya saboda tsananin shirin su da makircin su, amma kuma inda akwai yawa akwai mi ana tunanin nan ake samun ƙarfi. Ta hafu na an yi ta haffafa kuma nas, kuna tsoron mutane su fiftizge ku. Ai, in kuka ce ku kai hari a baka wani lokaci mi za ku yi, fa'awa kuma a gida kun bi na sulhi wa razakon min tsayiba. Kaga Allah ya taro ku ya haɗa ku kuka yi yawa har kuka yi ƙarfi kun ka zama kuna itun kara kafirai. To yanzu ga hadisi kuma na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ne na Anas Imam Abu Dawud ya fitar da shi da Imam Nasa'i da sauransu yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce tazawwajul walud al walud ku auri tazawwajul walud al wadud ku auri al walud mace mai yawan haifuwa al wadud mai tsananin kauna in ka auri mace al walud mai yawan haihuwa amma in ghairal wadud ce baka kaunata kaga rabuwa tana kusa in ka auri alwadud wanda kake kauna amma ghairal walud ba ta ba ta haihuwa kuma zaka iske yau da gobe soyayyar nan za ta ragu ko ba haka nan bane shi yasa akai umarni da wannan hadisi ne wato wanda yake ingantacce ne yana cikin wato abin nan sunan musnad na Imam Ahmad da sunan Nisa'i da Imam Abu Dawuda fa inni mukasirun bikum wato al-umam an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zan yi wato abin nan alfahari da kura na tashin alkiyama gaban al'ummomi sannan akwai riwaya ta ma'qil bin yasar fa inni mukafirun bikumul umam to can akwai yawmal qiyama da yace zan yi bai faɗi ranar da zai ba sai ce yawmal qiyama domin shi ya riga ya tafi amma yawmal qiyama kinan gwancin riwaya da ta zo da yawmal qiyama tana nufin kenan cewa ranar tashin alkiyama na za a yi wannan to anan yanzu duniya ta cika da rikici kan kasashen musulmai suna da yawa ya kamata a rage haihuwa ya kamata a yi wane ne ya kamata a yi wane ne to wannan qadiyya tana buƙatar bincike game da kasashen mu kuma bincike game da kasashen turawa akwai shugaban ƙasar Faransa wanda ya sabka ɗakin shi Sarkozy yake cewa Najeriya tana da mutum kusan miliyon 200 zuwa shekara 50 ba a san yadda za ta kasance ba yace ya in explosion demographic warkasan bam ya tashi kenan kenan haka nan Najeriya take tashi game da haihuwa to sai ana cewa a rage haihuwa idan muka zo kan wannan mas'ala a tsaya a bi dalilai a bincike a ilmance ba harka ta rigima ba me yasa turawa suke son a rage haihuwa a Afirka su akwai dalilin da suke sa suke son waɗannan abubuwa mu koma zuwa ga tushen mushkila na farko sun zo sun mamaye mu da kasashe farko tarihi sun kashe da kashewa wanda suka dauka kuma sun tafi da shi suna can yanzu bakaken mu da suna yanzu sun zan manyan manyan wato suna ɗaya daga cikin al'umma ta ta America Latin America da kuma wancan America United States duk waɗannan mutane an kai su ne matsayin bayi sun je sun yi aiki kuma ba a biya su ba har yanzu ba wanda ya biya su wannan ta riga ta kare an zo an yi fyaɗe na matansu an ka aure su da ƙarfi an yi musu ciki an sake su ba komai suna nan sun haihe ƴaƴa yanzu har sun fara haihuwar shugaban ƙasa to ƙarya ta kare ko ba haka nan bane sun je sun yi ma abin ga ƴan Afirka to mu an zo an ɗauke mutanen mu an kashe su an yi kata-kata da su arzikin da gare mu yanzu kuma an hana mu mu amfana da shi kuma an hana mu da zaman lafiya kuma an ce mu rage haihuwa kuma ana cewa yawa gashi shi nan annabi shu'aibu yana nuna yawa yana daga cikin ni'imomin Allah kuma kasar China ta fi kowace kasa yawa a duniya kuma tana ta tana daga cikin manya-manyan kasashen da babu wanda zai inkarin ci gaban su kasar India tana daga cikin manya-manyan kasashe masu yawa fiye da biliyan ɗaya kasar Pakistan duk waɗanda kuma manya-manyan kasashe ne to mu kuma idan aka hada mu da China China ta ribanya musu 80 ko su 100 ma to kuma mu yanzu ana cewa China sai ta ba mu abinci to inda da sauran masu bincike da yan boko da sauran matsalar akwai abin da aka boye a ciki na farko abin da aka boye shine cewa su kasashen su ba sa son su yawa shi yasa kake ganin tsofaffi sun yawa kuma shi yasa a kasashen su idan aka haifi yaro a sararin Samaria za a bashi nationality nationality saboda suna bukatar al'umma to amma mu me yasa suke cewa arzikin da ke gare mu cikin karkashin kasa su suke bukata to idan muka ce mu za mu yi yawa za a yi ta kashi za a yi ta kashi yau da gobe har akai inda kashin bai yiwa to kaga matsala ta yi ta samu yanzu tun da tana ta ci gaba mu ba mu kai tana yawa ba menene ya kamata mu yi mu gyara mu samu ci gaba abinda ake bukata ilimi mu samu wadataccen ilimi abinda ake bukata mu tashi mu yi aiki yadda tana da duddewanta da ta samu ilimi ta tashi ta yi aiki ta ci gaba mu ma da muke yan kaɗan in dai muna da ilimi na fata an fince ni muka yi aiki mu ma za mu ci gaba to me yasa ba yadda da wannan ba sannan ana cewa a'a ba mu da arziki wanda za mu iya ɗaukar nauyin kanmu to kuma ya an kai mu da ƙasashen duniya da arzikin mu ne suke tinkahu mu ke da uranium a ƙasashen mu na Afirka mai yawa da ƙasashen musulmi na Larabawa ko ba haka ba mu ke da zinariya mu ke da arziki na abin nan petrol da sauransu muna da arziki mai yawa to arzikin namu mu ba muke fiddo shi ba na biyu ba mu da izinin mu kai shi kasuwannin duniya mu sayar kuma ba mu da izinin mu yi maka mu kuɗi yi muna kuɗi akai kuma a dan muna abin da an ka ga dama kenan yau da gobe in muna yawa matsala za a samu kuma idan kasashen musulmi suna yawan haihuwa wa zai ci gaba musulunci ne ke karuwa kuma an ce adadin musulmi na ta karuwa kaga adadin musulmi na ta karuwa to waɗannan ababen su ne aka ɓoye ba a son a fahimce su shi ne aka ɓoye domin akwai matsala ta son aka yi dole kullum sai an jagorance mu akwai matsala ta dole son aka ce an samu cikin addinin kiristanci mun ki shiga da addinan banza sannan akwai matsala ta ana son arzikin mu ya zamanto ga kamfunan da suke can turai illa dai a yau makamai a tada mu da tashin hankali a ba mutane makamai a tuna musu kai kakanka ya taba zama sarki ko ko masarauta kaza ita ta taba jagorancin kasa masarauta kaza ita ta taba jagorancin kasa a ba ku makamai a ce ku yi tawayi in waɗannan suka samu mulki a ce to ai ba masarauta ba a ba ku makamai ku yi tawayi kuma sai wani yanzu yana ɗarme mu wannan abin gidi yana cewa eh yaushe ake cewa arzikin mu ba mu iya ɗaukan nauyin mu karantar da ƴaƴan mu da shi wa yake amfanuwa da shi babu ilimin an bar yara babu karatu ingantacce kenan kuma dole na a ce muna mun haihuwar mu ta yawa amma arzikin mu kuma bari da mu magana akan shi shi yasa malami in kana zancen azumi kai ta zancen azumi in ba aqida ce kace jama'a Allah guda na kai ta zance in ba menene kai ne kai ta bayani amma kada ka ce ya kamata mu san cewa arzikin da Allah ya bamu namu ne mu ya cancanta mu amfana da shi daga nan ka zan dan ta'adda daga nan ka zan dan ta'adda ku kuna ce muna ƴan ta'adda ba mu taɓa kai muku hari ba ku ce kawo muna hari ku kuka mamaye ƙasashen mu ku adda manyan manyan kuma kamai daga ina muka zan ƴan ta'adda mu daga neman abincin da muka ci to da haka irin waɗannan abubuwa musamman ƴan boko mu da ƴan ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam da ƴan wane ne waɗanda ke cewa mutum ya aure mace ya barta bai ɗauki nauyinta ba ina arzikin ƙasa ta yasta shi shi ne abin da kamata a yi tambaya bari cewa ya aure ta bai ɗauki nauyinta ba arzikin ƙasa da ya kamata ta amfana da shi yana inda wa shiru wanda akwai sauran an ɗauka kuma an kai an aji an ɓoye can cikin ƙasashen su suke rike da arzikin gaba ɗaya shi kenan kuma sai a ce a'a ya kamata mutane su daina haihuwa saboda ƙasa tana cikin talauci yo a bincika ita ƙasar faransa gaba ɗaya da ƙasar sashen turai mi gare su na arzikin ƙarƙashin ƙasa mu ko a bincika nawa gare mu to ya an kai muka zan matsiyata sai an ba mu taimako kuma taimakon da sai an samu iyaka ga abin da iya abin da za a baka kuma ƙarya ce ma sai a faɗa kuma ba a bayar ba in ma an bayar waɗanda aka ba su ɗauka su sake mai da shi cikin bankuna wani irin maganganu ne kenan a dibi al'asbabul dakhiliya da al'asbabul kharijiyya a ce muna mun yawa ga fili nan ya muna ba mu san abin da za mu yi da shi ba amma saboda an tauye al'umma shekara hamsin ƙasa guda ita ke yi ma ƙasashe goma sha biyar kuɗi ko abin da ya kama da haka abin da ta ga dama take ba su ta tsada arzikinsu lokacin da bagabo ya ce bai da faransa ba ta kama shi aka ce ya ce zan yi tazarci amma yau ga ɗan faransa wanda ta aiwa alasan wata yanzu ya ce zai yi tazarci kuma duniya ta yi shiru ba a yi magana ba saboda bagabo ya ce ba za a ɗibi arzikin shi ba yanzu kakawo da banana ta ƙasar ivory coast cote d'ivoire da kakawo da kuma abin nan nasu por nasu duka arzikin yanzu shina ga hannun turawa kenan su ga kwace arzikin sai su ce mu daina haihuwa domin da an barka kai arzikin ka zaka amfana da shi kenan zaka iya ci gaba amma sai zaman to ilimin ka ba ba zaka iya dauka ba su za su baka kuɗin biyan ma'aikata da komai kuma kai adda kasar ka in ka ce a'a a juya kuma sai a ɗauki kamar mutane ba su da hankali ko kuma za a iya tunanin a gano ina ne mushkilar take ba wallahi tallahi billahi al'azim ko in dai kare na yawo kura na yawo wata rana an haɗu waɗannan matasan da suke karatu yanzu wallahi ba su yi tsoci nonon faransa ba ba su yi karatu faransa ba ba su da akawunt faransa ba su ɗauki kuma azzalumi komai ba yau da gobe za ta yi halinta yadda kowace ƙasa ta samu ‘yancinta wallahi ƙasashen afirka sun samu ‘yancinsu ko muna dare ko mu mutu amma ni na tabbatar da zalunci wallahi bai ɗorewa wazkuru kutuna iz kuntum qalilan kuna ‘yan kaɗan fakassarakum sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yawaitar da ku kuka samu wato kuka zama to mutane ne masu yawa an gane ko wanzuru ku kalla kaifa kana aqibatul mufsidin ya ya karshen al mufsidina mabannata ya kasance wato ku kalla muka ce nan kana e kallo da zuciyarka an gane ko kallo da zuciyarka ko kuma ka kalla idan ka shuɗe a gidajen mutanen da an ka halaka domin ya ce wato wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil layli afala taqilun wa sakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakum al amsal in ta ido baka je tan ba sai ka kalla da zuciya idan kuma ka gani da idon ka sai ka hada na zuciya da na ido wanzuru ku kalla kayfa kana aqibatul mufsidin ya ya karshen mabannata ya kasance aqiba daga fi'li ne na aqiba abinda ke zuwa karshe min babi qatala wato fa'ala yaf'ulu mislu qatala yaqtulu wato aqaba yaqubu abinda yake zuwa sannan kuma al'aqiba suka ce ismul masdar ne ma yaqulu ilayhi al'amru fi fi fi halatihi al-akhira abinda karshe yake komawa al'amari yake koma akan shi cikin halin sa na karshe domin a wannan lokaci tatabayyanu al-haqa'iqu aqbal amri wato haƙiƙa za ta bayyana a ƙarshen lokacin da al'amari ya kasance wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin ku kalli yadda ƙarshen mabannata ya kasance waɗanda yake nufi waɗanda suka gabace su ba waɗanda za su zo baya ba dan ya ce wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qaum nuhin aw qaum hudin aw qaum salih wa ma qaum lutin minkum biba'id sannan al mufsidin mabannata kenan waɗanda suka doge a banna busu tuba ba to daga nan zaka samo illa ta abin da yasa aka halaka su saboda sun yi banna shi yasa dukkan ga fi'ili a larabci wanda yake mushtaqqun ko ghairu mushtaq domin mushtaqqun kama afsada yufsidu an cira to shi ne daga banna to in an ce waɗanda suka yi banna ko kuma madannata to saboda dalilin da yasa aka halakar da su kenan in kuma ghairu mushtaqqun ne suna ko fi'ili in jamid ne to wani lokaci in ya zamanto ya ulu ila mushtaqqin ana iya fassara shi da mushtaq nan ma ana iya fitar da illa shi yasa qur'ani yake kawo sifofi sifofi sifofi bai cika kawo sunan mutum ba domin aikin aka damu da shi shi aikin ka shi da zamantowa sanadiyyar tsidan ka duniya da lahira shi zai zan sanadiyyar halaka ka duniya da lahira Allah ya muni sani mutai aya ta karshe malam wa in kana وإن كان طائفة منكم آمنوا آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين kalima ta in tana nufin sharaɗi wa in kana in ya kasance ta'ifatun wata jama'a minkum daga cikin ku amanu billazi ursiltu bihi sun yi imani da abin da aka turo ni da shi wa ta'ifatun akwai wata ta'ifa jama'a asalin shi daga tafa ya tufu ne ta'ifa kamar abin da ke kewayawa domin kewaya tana buƙatar jama'a an gane ko lam yu'minu bu su yi imani ba fasbiru ku yi haƙuri hatta ya hukuma Allah bainana har sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hukunci a tsakankaninmu. To nan in ba tana nufin sharaɗi ba, domin mi domin tabbas lokacin da yake magana an gane ko akwai waɗanda suka yi imani da shi, domin ya ce wa in kana ta'ifatun in an samu wata jama'a ta yi imani alhali ko akwai waɗanda suka yi imani da shi. Ina fatan kun fahimta sadan ya ce man amana ta muhuna ha'i wajen wa antum shuhada. Dan haka malamai suke cewa nan wannan fi'ilu sharti ne amma ba yana nufin ba ala tarakkubi husuli mazmuni fi'ilin mazi fal mazi haqiqiyun shi wanga mazi ba shar'i na ba in kana ai ya riga ya kasance don yana da magoya baya kenan asalin magana in ta bayyana tunda al'amari ya bayyana ta'ifatun minkum amalu billadhi ursiltu bihi an samu wata jama'a ta yi imani da abin da nazo da shi ko ba haka ba wa ta'ifatun an samu ta'ifa lam yu'minu bihi bihi busu imani da shi ba kaga sai malamai da sun ce na an samu ta'ifa na an samu ta'ifa an samu wata jama'a an samu wata jama'a to wacce ce tafi yawa dole sai an samu nisba waɗanda busu imani busu suka yi fi yawa dan Allah ya ce walakin da aksaran nasi la yu'minuna nan kaga sai ka samu wato annisba in an samu waɗanda suka yi imani da waɗanda busu yi imani ba dama ko ne al'amari sai an samu waɗanda za su go bayan bayan shi wato sai an samu waɗanda ba za su goba shi ba fasbiru ku yi haƙuri hatta ya hukuma Allahu bainana har sai Allah ya yi hukunci a kankanin mu akwai bayani kaɗan kuma ƙarshen wannan aya alarma bari mu ƙarasa bayani in ya so sati mai zuwa mu tashi akan wannan aya akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na duniya mai bincike cikin wani littafi ana kiransa kitabul liyad dabbaru ayatihi wannan littafi yana da amfani wani jina ce aka fitar ta malamai suna kula da tadabburin mutane a duniya sai a hada a yi littafi mujalladi ina ganin yanzu ne iya sani na sha ɗaya akwai in ka shiga cikin internet ka sa kitab li yadabbaru ayatihi zaka ganshi akwai wani malami da ake kira ustadu doktor nasir al-umr nasir al-umr yake cewa a cikin karkashin wannan aya a ba'da hadhihi al-aya shin bayan wannan aya al-muhkama wanda take cike da hikima an gane ko ba yana nufin wanda aka shafe ko ba a shafe ba wa amsaluha da ire-iren ta masu cike dauke da hukunci tusbihu an-nisbatu lit-ta'ifati al-mu'mina masabbatan wa 'aran danganta mutun zuwa ga imani da addinin musulunci ya koma abinda za a zagi mutun da shi koko abin kunya ne kowa na iya fitowa ɗan luwaɗi shi ce shi ɗan luwaɗi ne kirista ya ce shi kirista ne duk wani shashasha a duniya na iya fitowa ce shi ga aikin shi amma cewa kai musulmi ne ya zama to abin tsoro gare ka ya ce innahu al-bu'd an hadi al-qur'an wannan abin da ya kama musulmi wannan nisa daga karantarwa ta al-qur'ani ina fata an fahimce ni wal khudu' lil mustalahat al i'lam saboda kuma mutane sun koma karkashin wato farfaganda ta kafafen yada labarai kullun da an ce musulmi alama ce ta ta'adda shi yasa baka son ma a ce maka musulmi yace fa naqulu li haula za mu gaya ma su kafirran da kuma musulmi masu rauni fasbiru hatta yahkum Allah bainana mu yi hakuri ya Allah shi hukunci ai abin ba ne sai yake ba Allah zai hukunci a duniya kuma Allah zai hukunci a lahira ni na yarda ni musulmi ne kuma na yarda a kashe ni akan musulunci kuma na yarda Allah ya tayar da ni karkashin tuta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai da kake son dan kwallo kake tinkaho da shi ko kake tinkaho da turawa ko ƴan falsafa ko ƴan luwadi na duniya to in kana so ka mutu tare da su kuma in an tashi lahira Allah ya tayar da kai tare da su babu abin da shamu da kai akwai sauran bayani a cikin karkashin aya ba za mu iya karasar da shi ba fasbiru hatta yahkum Allahu bainana ku yi hakuri har sai Allah ya yi hukunci tsakanin mu hukuncin Allah kala biyu ne akwai hukuncin Allah alkauni shine abin da Allah ya kaddara kaunan babu wanda ya isa hana Allah in ya hukunta shi sai ya kasance akwai kuma hukumul Allah hukumullahi shar'i hukuncin Allah na shari'a in ka ga dama ka bi ka samu aljanna in ka ga dama ka kauce ka shiga wutar jahannama sai sati mai zuwa za mu yi bayanin wannan hatta yahkum Allahu bainana har sai Allah ya hukunci tsakanin mu wa huwa khairul hakimin Allah shine mafi alkhairin masu yin hukunci domin in an kalli a nan duniya ana samun mai hukunci na gaskiya ko shugaba ko kuma alkali ko kuma mutum a gidansa ko ko mutum dai wanda an ka ba wani hukunci yayi na gaskiya to Allah shine khairul hakimina Allah shine mafi alkhairin masu yin hukunci dan ya kamata mu dakanta saboda lokaci yayi mun halinsa abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin